na sha shida ga ramadan ko Allah kai mana muwafaka yau kun ga kamar yau aka fara azumi yanzu gashi har an ci rabi ko ana zancen haura rabi to wani lokaci kuma sai ka ji muna cewa yau darasinmu nan zai takaita saboda za a yi program na kaza kaza kaza ranar fa har ta zo fa an gama wallahi a wajen Allah har an yi an gama mu ne muke kallon abin da wahala wato abin da Allah yake faɗa mutane innahum yarawnahu ba'ida ko wa narahu qariba yawma takunu sama'u kalmuhul Allah ya sauwaye jiya darasi da igabata a cikin wannan sura mai albarka suratul jasiyati mun tsaya kan daidai aya ta sha bakwai wadda Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cewa su magabata an ba su ainihin mai bayyanatin min al'amri wato cikin dukkan irin abin da suke bukata duniya da lahira Allah ya game musu komai don an turo musu annabi annabin ya zo da littafi sannan da izo ba ajiye littafin ya ce kowa ya karanta ya koya ba a karantarwa ya yi ya kuma yi bayani ga irin abin da ya kamata mutum ya bari ga abin da ya kamata ya aiwatar ya sa Allah ya ce bayyanatin min al'amri sannan su waɗanda aka zo wa da littafi a wannan lokaci da can al'umma guda suke zaune Allah ya ce fa makita lafu ba su yi saɓani ba illa min ba'adi ma ja a humul ilmu sai bayan ilimi ya je musu sannan saɓanin ya faru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza alhali inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifuna wallahi Allah zai hukunci tsakanin al'umma duk abin da muka kasance muna saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to duka Allah yana sauraron kowa saboda haka da suka bi son zuciya sai aka kaskantar da su aka halakar da su to haka aka halakar da sauran banu isra'ila yayin da suka bar tsari na littattafan da annabawan suka je musu da shi to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ce musamman ja'alnaka
bismillahir rahmanir rahim ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله أكبر إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا نعم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض نعم والله ولي المتقين Allah ka sanya muna cikin wadda Allah yake jibintar al'amuransu. Allah ya ce, To, kai ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, sun maja'alnaka ala shari'atin sai muka ɗora ka ko muka sanya ka kan tsari na shari'a ma'ana muka nuna maka wannan tafarki muka ce shine abin da yake da dai min al'amri na dukkan ainihin al'amri na yiwuwar alkhairi niya da lahira allazi taraka abinan tarakahul yahudu wanda su yahudawa na banu isra'ila suka bar wannan wa huwa din shine addinin Allah wa nizamu shari'a da tsari na shari'a to su tunda sun bashi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi'ha kai din ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna karka yadda ka bi tafarkin wayanda suke sun bi san zuciya sun bi san zuciyoyinsu ma'ana abin da zuciya tariya musu shi ya musu dadi shi suke aiwatarwa alladhina la ya'lamuna wanda basu san menene karshen maslaha na mutum ba rayuwar duniya da lahira su ba su sani ba fi ittiba'iha wajen bin wannan shari'a wato mai bin watan shari'ar Allah idan da ya san amfanin shari'ar Allah na duniya da lahira to da bai bi san zuciyarsa ba da ya dauki kansa bai san kowa ba Allah ne ya san komai shike da iko to wallahi da in ya bi tsarin Allah arziki yana zaune zai rika samun sa ma'ana arziki zai same shi ba tare da wahala ba saboda haka sai suka ajiye suka bi son zuciya to sai Allah ya umarci wannan annabi ya ce kai karka bi son zuciyar tasu saboda me yasa su ba su san abin da suke aiwatarwa na son zuciyar ya bar abin da ike na maslahar su ne duniya da lahira sai suka bi son zuciya Allah ya ce innahum cewa su din nan lam yugunu an kaminallahi shay'an ba za su iya tunkuɗe ko ba su isa tunkuɗewa wani abu a gare ka ba daga ubangijinka da inifin zai maka na azaba wallahi ba su isa tunkuɗe ma ba in ka lafta in ka saba wa umarnin Allah Allah ya kama ka da azaba ko in ka lafta al'amra in ka saba wa umarnin Allah to in Allah ya kama ka da azaba wallahi ba su isa tunkuɗe ma ba walam tattabi shari'at ya zama ka bi son zuciya ba ka bi shari'a ba wacce ba ta ahawa ahun ka bi son zuciyarsu to ba mai iya tunkuɗe maka abin da Allah zai maka na azaba wannan kun ga ai Allah gargaɗi yake yi kuma ka shaidi ne ga dukkan mai hankali idan dai annabi misali fardan a ƙaddare a ce zai bi son zuciya Allah ya masa azaba ba mai iya kwatarsa to wanda ba kuma annabi ba fa ai kun ga shi ya fi cancanta ya shiga azabar da ba shi da mafita in dai har annabi Allah ya ce da a ce za ka bi son zuciyarsu to idan muka kama ka da azaba lam yi gunu an kaminan lahi shai'an ba za su iya tunkuɗe maka wani abu ba to da Allah iri na irinka kuma to musu waye Allah ka samun dace Allah ya ce wa innal zalimina lalle su azzalimai ma'ana wanda suka yi kafirci suka ketara haddi Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd sashin su da sashi badadan juna ne ai ma'ana yusaidu ba'dhum ba'dan fil dalalati sashi yana taimakon sashi wajen bata sashin su yana taimakon sashi wajen bata wannan abin da muke kallo a zahiri ne kaga mutumin banza yana taimakon mutumin banza akan aikin banza wani abin mamaki wani yana gaya mini ya je shi gun shari'a wato anan fa ina son fito mana wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd yace an kawo masu laifi yace kusan mutum goma sha biyu kuma kashi biyu cikin kashi ukunsu do yara ne matasa kuma sata suka yi sun shiga gidan daji wasu ɗabi wayoyi ya ce amma abin mamaki kafin ya bar gurin ma'ana kafin ya haɗa nasa kes ɗin yaran nan kowa ya ɗauki waya ya buga kyarkyar shi kenan dandanan sai ga wani sai abu shi kenan sai a fitar da shi ya tafi kai kuma mabocin haƙi ba a kula ka ba jima aka dan wannan sai ya buga waya sai ya kira wani ogansa shikenan shi ma sai ya zo a fitar da shi yace wallahi ban bar gurin nan ba a gurin nan ina jin mutum biyu na bari kawai wayancan masu laifin duka ba a hukunta su ba saboda me yasa sashin su da sashi suna taimakon juna misali a unguwata da nake wata rana wani yaro ne wallahi da ɗan kaɗan ya ɗanfi wannan yara ya je ya buɗe gida matar gidan ba ta nan da ya buɗe ya shiga ɗaki ya ɗauko kuɗi dubu talatin ƙaramin yaro fa kun san da mai ya buɗe gidan saboda akwai mai training ɗinsa saboda haka waya ce waya irin waya da za ka ɗaure ka kama abu ka ɗaure ka murɗe irinta da aka kama shi din da Allah ya fallashe shi aka kama shi to yanzu ya kai ka bude kwadan wallahi haka nayi da na dan yi haka na girgiza shikenan sai ya bude dalla ba training din sa akai ba aka mammare shi da ya ji azaba aka ce to wa kake kaiwa kudin kai dai yanzu baka isa kashe wannan kudin ba sai ya ce wani ogansa ne a jama'are yanzu in ka yanzu kenan wannan da ka tsira kai masa zaka yace yi ko in ka kai nawa zai baka sai yace watakila zai ban 2500 kaga shi matsiyaci yana zaune kawai ga ga yara ya training din su kawai suna ta kawo masa kuɗi ko to wannan fa ita ce masifar da muke cikin ta a ƙasar nan to yanzu wannan mutumin da yake gefe ake ɗaukan wancan kuɗi ake kawo masa akwai wanda daga cikin yaransa za a kama shi a kira shi a police station bai je ba ko civil defense office dan da nan zai je ya kashe kuɗi ko nawa ne a sake su saboda ya san ribar da yake ci ko wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd su azzalimai sashinsu da sashinsu badaɗan juna ne kuma taimakon juna suke kuma a cikin ɓata kaga ya taimaki ainihin mai ɗan uwansa akan me ya taimake shi a cikin ɓata maimakon ya nusar da shi shi yasa anan malam yace yusaidu ba'dhum ba'dhan fil dalalati sannan wa yukhriju ba'dhum ba'dhan minan nuri ila zulumati sashin su yana fitar da sashi daga haske zuwa ga me zuwa ga duhu yana fitar da su ma'ana daga kan abin da yake mai kyau zuwa ga abin da yake mara kyau kaga mutun kamili siyabuhu siyabul anbiya'i amma wa amaluhu amalul jabbarina wallahi haka za ka gamsu wani idan ka je ka gan shi gun shari'a idan ka ji abin da ake tuhumarsa da shi wallahi sai ka zubar da hawaye saboda bakin ciki sai ka ga ba zai wannan halin ba amma abin mamaki kuma shine da wannan halin to sannan irin wayannan yara ƙanana da aka ɓata su suka riƙi badaɗai na banza duk Allah yanda suka tashi da wannan ɗabi'ar har balaga ta same su yanzu barin wannan aikin zai zama mai sauƙi a gurinsu wallahi sai dai su ƙara ci gaba a yi haƙuri wata rana irin wa'yannan ɗin an kama wani mai laifi an kai shi furzun kun san cin furzun ai akwai sarkin gida ko a cikin su masu laifi da aka ajiye ai akwai sarkin gida in ka je ana yi maka irin tambaya tambaya nan ka to kai wannan irin laifi kai aka kawo ka haka za maka dukkan tambaya idan an ji kayi abin kirki ma'ana agun su kenan fa sai aka ci kadan iska kai ne aboki wani da yazo sai yake bayanin ga irin abin da ya faru wai sarkin gida da yaji abin bai burge shi ba ya ce kuma yanzu kai ɗan iska akan wannan har kasa har kai abin nan aka kawo ka nan ya sa ƙafa ya canke shi ya sake cankarsa kuma ba mai masa magana shi sarkin gida ne dama ya cikin laifi yake ko? Allah ya sauwaƙe to wani laifin da bai kamata a ɗauki mutum a kai shi kurkuku ba sai a ɗauke shi a kai shi maimakon a yi solving ɗin matsalar a fili a hukunta shi a sake shi wani fasa ya shiga kurkuku kuma wani ya je ya kashe kuɗi a fito da shi saboda ya san amfanin da yake ci sannan in a kurkuku ne in a police station ne in a civil defense office ne baka isa kuma ka hana belin bakai don ta iya yiwa kai ta aikinka saboda wadda yake sama da kai su ma'aikata sun san wannan wata matsalar ta fi ƙarfinsu wallahi wasu kuma daman zuciyar haka take lalatacciya ce inna zalimina aw inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd ma'ana yusaidu ba'dhum ba'dan fil dalala wa yukhrijuhum aw wa yukhriju ba'dhum ba'dan minan nuri ila dhulumati wallahu waliyul muttaqina Allah shine ainihin me majibincin masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah Allah shine yake lura da al'amuransu shi yasa Allah yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladina kafaru awliya'uhum ad-daghut yukhrijuhum abinna yukhrijunahum minan nuri ila dhulumati ulaika ashabun nari sai yace hum fiha khaliduna su bada ɗaya na Allah sune wanda suka yi imani bayan sun yi imani aka fitar da su daga cikin duhu na tsananin kafirci zuwa ga haske na imani amma waɗanda suka kafirta badaɗansu masu taimakonsu kafirai ne ‘yan uwansu suna fitar da su daga cikin ainihin haske zuwa ga ainihin mai zuwa ga duhu na kafirci saboda haka waɗannan zaman su ‘yan wuta ne kuma za su tabbata cikinta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara rayuwa ta bawa yadda shi bawan zai ji daɗi amma abin mamaki bawan ya watsar da rayuwa sai Allah ya ce haza basa'ir har yanzu
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Allahu akbar Allah ya ce haza ma'ana hadal qur'anu kenan shine haza basa'ir yani hadal qur'anu basairul linnas wannan alqur'ani da kuke kallo dalile ne na shiriya ilimi ne da ike tafai a cikinsa wanda yake shiryar da dukkan wanda ike ya abin nan ya tabassaru na biha ya anifil a hakami wal hudu shi wannan alkur'ani shiriya ce wasu dalilai ne da mutum zai gani ya hankalta ya ɗauki abin aiki da ya aiki abin da za a bari ya bari kuma wa hudan wa rahamatu shi alkur'ani shiriya ce kuma jin kai ne amma fa liqaumin yuqinuna ga mutanen da suke da tabbaci da tashin alkiyawa yanzu mutumin da yake ka san mujrimi ne yayi laifi yayi laifi kuma aka kama shi kuma sai ka tafi ka je kai ruwa kai tsaki wai a fitar da shi ba sai ka bar shi baɗan banza ya zauna har abada an share shi a doron ƙasa kenan idan misali mai irin wannan laifin da mujirmancinsa za a share su a doron ƙasa a je a ajiye su ai ba sa cikin al'umma balle su yi ƙoƙarnar amma yanzu misali ka lura mu lura da wani abu barawo za ku biyo da anan na san a cikin ku akwai wanda ya taba gani dan ni na gani a ido na an koro barawo da gudun tsiya haka ya shiga police station shi da kansa fa kuma na san a cikin ku wallahi ko wanda ya san haka ko kuma in barawon ne an kama ka je ce a kai shi police station ko saboda ya san in yaje kawai yana zuwa zai fita Allah ya sauwake to wannan ka gaya mun mai wannan ɗabi'a ta yaya zai daina tunda ba a hukunta shi ba kuma kai idan ka zakalkale a matsayinka na ma'aikaci wai kai kana son gaskiya sai an hukunta shi to kai kuma ka yi ta aikinka saboda wancan matsiyacin yana da kuɗi na fitar hankali zai bi ta sama ya samu shugabanka shi kuma shugaban kwaɗayayye ne ko ba haka tafiyar take ba saboda haka sai ya wulakanta ka ko ba a kore ka ba ya hanyar da za a rike maka salari ka sha wahala kana ma'aikaci ba aikin ba ba ladan aiki to haka fa tafiyar take fa shi sanya shi wannan alqur'ani ga duk wanda iya da za a tayar da alkiyama kamar yadda alqur'ani yazo da bayani to ba za ka same shi yana cikin irin waccan ka to ba saboda me yasa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinuna sai Allah ya ce أم حسب أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مم.
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم مم.
ساء ما يحكمون Allahu akbar Allah ya ce am ma'ana a hasiban lazina ijtarahu sayyiati yanzu waɗanda suka zauna suka zakalkale suka yi aikin banza suka aikata barna wai yanzu sun zaci ko yana zaton cikin kafirci da saban da ya tsaya yayi wata raka ittiba'i shari'a ya bar bin tsari na shari'a Allah ya ce annaja alahu wai mu sanya su kallazina amanu wa amilu salihati kamar wanda suke masu imani masu aiki na kwarai ko yaushe ba su da aiki sai sallah abin da Allah ya hore musu suna sadakoki ɓangaren abinci su ciyar da al'umma ba su da aiki sai tasbihi sai hailala sai isa gifari sai a sa su ɗaya daidai da wanda ike shi ba shi da aiki kullum sai barna ya turmushe wancan ya cinye dukiyar wancan ya kashe wancan don Allah kai a hankalce in an ce za su yi daidai abe kamata ka yadda ba shi yasa Allah yake cewa wai shin suna zaton za mu sanya su su zama ɗaya wancan aikin banza ya ta yi wannan kuma aikin kirki ya yi shi yasa Allah ce an naja alahun kallazina amanu wa amilu salihati su zamo sawa'an mahayahum wa mamatuhum a lokacin da suke raye ko bayan mutuwarsu ma sanya su su zamo iri daya kun ga wata aya ai Allah caye afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumuna ai Allah tambaya yace me yasa kuke irin wannan hukunci mu sanya mutumin kirki wanda miƙa wuya zuwa ga hukunce-hukuncen Allah mu sanya shi ya zama kamar misalin wanda yake ya kau da kai shi ɗan kama karya ne shi duk abin da Allah ya ce a yi shi kenan ya bari abin da Allah ya ce kar a yi shi kenan shi kuma nan zai yi sai mu sanya shi kamar wanda aka ce masa ka bari in ji Allah ya ce ya bari ka yi in ji Allah ya ce ya yi sai mu sanya su zama daidai mahayahum wa mamatuhum ai ma'ana a hasibu an naj'alahum mutasawina ma'ahum fil ilmi anan wal hudu fi duniya wai mu sanya su nan duniya su zamo iri ɗaya da wanda ya aikin kirki da wanda kullun aikin sa sabo ne su zamo ɗaya wajen nutsuwa da shiriya a wannan duniya duk inda kaga mutumin banza in ka ganshi wallahi ba shi da kwanciyar hankali domin a firgice ke wallahi yanzu watakila kai sai ka je ka kwanta a kofar gidanka kai bacci komin dare in ka gaji ka kaɗe shimfiɗa ka ka shiga gida wallahi mujirimi bai isa ba ba zai iya ba wallahi ba na taɓa faɗa mu labarin wani baɗan siyasa ba washi baya zuwa sallar jam'i ta asuba sauran jam'i ma ba damun bayi yake ba damuwa ya da su ba amma an tambaye shi wani yasa baya son zuwa asuba in ya shigo gari kun san me yace yace wallahi tsoro yake wakar wani a hanya ya tare shi ya bugi ya kashe don Allah da yana da gaskiya zai ki zuwa masallaci ai idan gaskiya ne da shi a kaddara za a kashe shin ba shahada yayi ba zaka tafi sallah wani ya tare kai ya kashe ka don Allah baka shahada ba to saboda ya tara haram ita kuma haram abin da take sawa mai tara ta tana sa masa ƙara kwaɗayin duniya tana sa masa ƙin mutuwa tana sa masa nesanta da mutane musamman talakawa tana sa masa ya ga mutane sauran mutane wadda ba masu shi ba wawaye ne su ba su san meye rayuwa ba duk wanda ya tara dukiya ta haram haka yake wallahi shi yasa sau da yawa zaka je gun mutum neman taimako sai ya tsaya kalle ka yana dan shafa kai sai ka tafi ya ce su matsayata su ba san me duniya take ba wataƙila kuma Allah ya baka ilimi na addini wai amma duk da hakan wai kai matsayaci ne baka san me duniya take ba saboda shi yana da kuɗi to Allah ya ce mu sanya su wai su daidai wajen nutsuwa da kwanciyar hankali da shiriya a nan duniya sannan wa dukulil jannati fil akhirati kuma a cikin aljanna a ce musanya wancan matsiyaci ne ya tafi aljanna wannan mai kirki ne ya tafi aljanna wancan matsiyaci shi ma ya tafi aljanna don Allah ko a ƴaƴanka ne mu kaddara ƴaƴanka na cikinka wannan kullun kirki yake maka kuma sai ya zo ya duba lafiyarka da safe da yamma kuma ya ji menene damuwarka wanda zai iyaye maka wancan kuma ɗan iska in ka gan shi ta ɓaci ne da Allah za ka ba su matsayi ɗaya to ya zami wa Allah wannan zaton Allah ya ce ka yi ka za ka ƙi kuma ya ce ka bar ka za ka ƙi bari sannan kuma wannan shi kuma an ce ya yi an ce ya bari ya bari kuma ka ce za su zama ɗaya walhalu annahum lam yattabi'u shari'ata allati kullifu biha bayan ba su bar bi shari'a ba sun bi son zuciyarsu suka bar abin da Allah ya ɗora musu wallati tadammanu lin-nasi sa'adatud daraini wacce ta kunsa ga mutane arzikin rayuwa guda biyu wato duniya da lahira Allah ya ce kalla lam naj'alahum kalmu'minina sawa'an wallahi ba za mu sa su zama daidai da mu'minai ba Allah madaukaki yake cewa sa'a ma ya hukumuna tur da irin wannan abin da suka yi hukunci da shi ay laysal amru kazalika fahim fi duniya fil harajin wal fitnati wa'anda suke kafirai ne marasa arziki sun ci dukiya ta haram sun zalunci wancan sun kashe wancan to nan duniya suna da ainihin rayuwa ta kunci suna da fitintino daban-daban na jarraba wa fil akhirati fil azabi shadid in an koma lahira kuma za su shiga azaba mai tsananin gaske wa ammal mu'minuna amma su mu'minai fa fi duniya anan duniya lahum hudu'un suna da wata shiriya suna da nutsuwa suna da kwanciyar hankali wadi ma'ana wada ati rabbihim sannan kullun suna cikin bin ubangijinsu bi jami'i a amalihim ga dukkan ayyukansu wa fil akhirati fi sawabi zalika kuma sannan a lahira za a ba su sakamakon wannan shine aljanna wa ziyadatu fadli min rabbihim da wani ƙarin falala daga ubangijinsu sai Allah ya ce wakala kallahu samawat Allahu akbar Allah ya ce wakalaka samawati wal arda Allah ya halicci sammai sannan wal arda ai ma'ana khalaqal arda bil haqqi ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya ai ma'ana bi mulkihi asabitu laysa li ahadin wanda babu daya ga wani cikin bayinsa fihi shirak abinan shirakatun wanda sun yi tarayya bi shay'in da wani abu cikin irin wannan aikin na Allah li yadulla ala sa'ati ma indahu dan Allah ya nuna wa bawa mai hankali irin yalwa da falalar da take wajen Allah yanzu da Allah ba za mu gane yalwar Allah ba da yake ba mu labari cikin wancan dogon hadisi na kudisi wanda yake arba'unan nawawi yake cewa da mutane za su haɗu daga farkonsu tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshensu kuma da mutane da aljanu kuma su tsaye a guri ɗaya kowa ya roƙi arziki Allah ya biya masa wannan buƙatar yadda yake so har ma Allah ya masa ƙari sai ya ce ma na ƙasa min indi shay'an kun ga sai kawo kalmar da shay'an bai rage abin da yake wajen Allah ba da komai ma'ana komin ƙanƙantarsa sai Allah ya ce a cikin wannan hadisi na ƙudisi illa kama yanqusul miqyadu idza udkila al-bahra in har in har idan Allah ya amsa wa bayinsa bukatu na farko da na ƙarshe mutane da aljanu in har arzikinsa zai ragu to sai kamar abin da allura ta rago in an tsoma ta a teku da Allah me kake tunani da arzikin Allah Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah ya yi haka ne wali tuji za kullu nafsin bima kasaban ne gudun nan? na'am wali tuji za kullu nafsin bima kasaban don a sakan yawa kowace rai da irin aikinta ma'ana da irin abin da ta aiwatar minal ma'asi wa da'ati aikin sako ta yi aikin biyayya ta yi fala yusawil kafir bil mu'mini abin sani dai kawai in sani ku sani ya sani da kafiri da mumini fa ba sa da dai wajen sakamako wannan shi sakamakonsa abin godewa ne wannan shi kuma sakamakonsa abin zargi ne ko sautin ne yayi yawa ne Allah tabaraka wa ta'ala yace ba za su taba yin daidai ba saboda haka wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su kuma da komai ba alama amilu bisa abin da suka aiwatar minal munkari na ayyuka nake aubi na ƙasa hasanatin ko kuma a rage musu aiki mai kyau a ce kai wannan matsayaci aikin nasa yayi yawa ya kamata a ɗan rage wancan shi kuma bai aikin kirkin ba a ce Allah sarki wannan shi aikin ma ba na kirkin babu a ɗebo mai kyau a zuba a'a babu ɗaya wallahi yadda kai kullu nafsin bima kasabar rahina duk irin abin da rai da ta aiwatar wallahi jingina ne gare ta za a mayar mata kayanta yadda ta aiwatar sai dai Allah ya ce illa ashabal yamin a su wannan na dama suna su ba jingina bane domin sun bada daya an ba su goma sun bada ainihin goma an ba su dari sun bada dari an ba su dubu yanzu da Allah misali na zo gunka na karbi misali nace da Allah ba ni bashin dubu goma he ka bani shikenan da in dawo yana ce yawa bashin nan naka dan karba dubu goma gashi ai dubu ɗari ne gashi da Allah zai karba sai ya tsaya ya tambaya saboda ya san goma na karba ai in kaga ya karbi wani abu akan ƙarin wannan sai in ya gamsu da bayanin da ne masa a'a ni ne ne niyya na baka wannan 90 din amma ya san goma na karba goma zai karba ko misali na kawo jinginar keke ko babur ko mota na karbi misali misali dubu hamsin ko dubu ɗari da in tashi na kawo kudin da Allah zai kawo min keken hece ka saboda ka cika alkawari bari in ƙara maka da wani keken ko in babur ne ce bari in ƙara maka da wani babur zai yiwu to haka kafiri wanda yake mujirimi bai aikin Allah ba iya abin da iya shi ake saka mashi amma mumini duk abin da isai an ninka masa wa ba'ada ma bayyana ta'ala ahwalu tabi'ina li shari'a bayan Allah ya mana bayanin halaye ko hali na waɗanda suka bi shari'a ta Allah wa ahwalul kafirina da halin waɗanda suka bi kafirci sa'ala su'alat ta'ajjub sai Allah ya tambaya tambaya irin ta ban mamaki an safahi daga wautar man yataruka awamiran lahi ya bar umarnin Allah au shari'atun ko kuma shari'ar Allah wa yarji'u lima abinan takadduda lahu nafsahu min ahwa'in kawai ya bi abin da ainihin ransa ya zana masa na san zuciya sai ya bar umarnin Allah to shi kuma menene hukuncinsa
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه na'am وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله Allahu akbar أفلا تذكرون na'am Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ce a fara'aita manitta kaza ilahahu hawa ba da labari mana ga mutumin da ike ya bar bin shiriya ila mudawa atil hawa ya koma zuwa ga bin san zuciyarsa ba ni labari a kansa meye makomarsa menene sakamakonsa me yasa li'anna al-ibna ibadata hiya ittiba'u awamiril ma'budi ai in an ce ainihin ibada shine ka bi ainihin me ka bi abin bauta cikin abin da i umarce ka da shi yace yi kaza ko bar kaza waje tinabun nawahihi ko fa ya abudu bi zalika hawahu min hajarin ba'ada hajarin ba'ada ba'ada sai mutum ya dauki san zuciya wani ya kama dutse wani ya kama bishiya wani ya kama aljani wani ya kama mutum kowa da irin abin da isa a gaban sa yake masa bauta shi yasa Allah ya bamu labari a cikin suratul a'raf yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyin mu fansalaka min ha sai ya kwabu daga cikinta ma'ana ya fita daga cikin ilimin kamar yadda zaka zare ga- ga- gashi a cikin kwababban gari haka ya fita daga cikin ilimin bai aiki da komai ba me yasa yayi ilimin dan ya samu duniya shine malam bul'amu bin ba'ura saboda kafirci da san zuciyarsa fa atba'ahu shaytanu wallahi sai ya zama shine malamin shaydan shaydan shi yake bi maimakon shi zai bi shaydan to kuma shaydan sai ya zama shi yake bin sa fa kana minal gawina sai ya zama daga cikin batattu Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha da mun so wallahi da zamu dauka shi da wannan ilimi din a wannan duniya sannan kuma a lahira mu saka masa to amma walakinnahu akala da ilal ardi zai zauna cikin ƙasa ko ya zauna cikin ƙasa wata ba a hawahu ya bi son zuciya sai ya zama misali ya zama na misalinsa fa masaluhu ka masalil kalbi misalinsa kamar kare ne in ta hamil alaihi yalhas au ta taruhu yalhas ka kai ɗauki kansa ko ka bar shi ko yaushe yana wannan lallagen yawu yana zuba Allah ya ce wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu har yanzu ka lura idan malami ya ki Allah idan ka tsaya ka kallaci rayuwarsa kawai ka kallaci yadda yake gudanar da shi'onin rayuwarsa matukar ya karanta littafin Allah yake aiki da shi zaka ga ba shi da nutsuwa to wannan kaɗan ne kiziyin fil hayatid dunya ne wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab Allah ya ce wa adallallahu ala ilmi Allah ya bashi ya batar da shi akan iliminsa ai ma'ana adallahu wa huwa alimun bil haqi Allah ya batar da shi tunda ya san gaskiya ya bata da gangan fa huwa mislu qawlihi ta'ala famaktalahu illa min ba'di ma ja'ahum al ilmu idan muka koma cikin suratul jasiyat din kenan Allah ya ce ba sai sabani ba fa sai bayan abin da ya je musu na ilimi kowa ya kama gabansa shi yasa Allah ya ce wa katama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya cika ya yi yimƙi a kunnansu da zukatansu falam ya sama alhuda ba zai ji shiriya ba walam ya aqiluhu balle ya fahimta yayi aiki waje ala ala basarihi gishawatu sannan idan su sai muka sa rifi Allah ya ce ba za su ga abin da yake na gaskiya ba ma'ana mun sanya wani duhu falam yubsirul huda ba sa ganin shiriya saboda haka to wanda yake baya ganin shiriya kuma baya ji faman ya hadihi min ba'adillah wai waye zai shiryar da shi bayan Allah to Allah ne mai shiryar da shi to ya juya wa Allah baya saboda haka to waye zai shiryar da shi bayan ya bata ai amsa da shi ne babu wani mutum da ya isa ya shiryar da shi Allah ya ce afala tazak abinan tazakkaruna shin ba za ku wa'astu ba da irin wayannan ayoyi Allah maɗaukaki ya gaya mana wala tuɗi man agafan na ƙalbahu an zikira na wata ba a hawahu wa kana amruhu furuɗa karka yadda ka bi mai son zuciya kun san wani abin mamaki wata rana ɗaya daga cikin sahabbai in ba na manta ba baharul umma ne an san baharul umma ko shine abdullahi dan abbas sahabbai daga ciki suka ce ya aba fulana ma'ana suka kama wani sunan ɗansa me yasa ba za ka riƙa mana wa'azi kullum ba akwai wani sahabi shi ma akan irin wannan masu wannan ɗabi'a suna da yawa to sai ya ce abinda isa ba na son na zauna kullum ne muku wa'azi ita zuciya akwai lokacin da take fuskanta akwai lokacin da take juya baya akwai lokacin da take so akwai kuma lokacin da take ƙi sai ce idan kullum zan muku in ya zama na kuma zuciyarku ba ne take fesin ba ba za ku fahimta ba ko kuna son abin kawai a ranku amma zuciyarku ta juya wani waje me za ku ɗauka daga ciki kamar yadda ɗaya sahabin shi ma Allah ya bashi ilimi ga bayi suna cikin wahala kun san abin da yi wallahi sai ya tafi ya je aikin wahala he da ya san he da ya tara dirhaman da ya sai bawa da izo ran nan sai ya wa'azi akan yanta bayi ya jawo hankalin mutane maza da mata ya ce to bai kamata na nusar da ku akan aikin alkhairi ba ni ban yi kun gani ba sai ce kowa ya san rayuwata na sai ba wannan watakila wasu ce zan samu huta to na yan tashi ya zama ɗa daga yau da Allah kai ne kana cikin talauci sai ka ɗan fita wani fisha haka sai ka ɗan samo misali wata 'yar miliyan ɗaya ko miliyan biyu mukaddara miliyan ɗaya dala za ka iya ɗaukan dubu ɗari biyar ka bayar a iya ka yi ƙoƙari ka ba da goma ko? to amma shi aikin wahala ya yi sayo bawan amma don ya nusar da al'umma cikin ‘yanta bayi akwai alkhairi ya ‘yanta nasa bawan aka ce ran nan waɗanda suka ‘yanta bayansu Allah ne ya san yawansu saboda irin wa'azin da imus ya ratsa zuciyarsu. To kai ya za ka yi, kana malami Allah ya baka ilimi, baka aiki da ilimin, sannan al'umma su amfana da iliminka? Haihata, haihata. Wallahi ba zai yi ba. Dole sai kai aiki da littafin Allah wa'azinka ya zama yana da amfani. Saboda haka, Allah ya cika jinsu, ya toshe abinan, ya rufe gannansu, ya sa yimki a zukatansu ta yaya za su samu shirya ku ba za ku wa'azu da hakan ba cikin suratu daha Allah ba ya ba mu labari ba yace fala yasuddannaka an hamal la yu'minu biha wattaba hawahu fatarada kada wanda bai imani da zuwan alkiyama ba ya rinjaye ka ya kange ka ka bi son zuciyarsa zaka halaka wallahi Allah kai mana muwafaka sai Allah madaukaki yake cewa mene
mm. وما لهم بذلك من علم mm. إن هم إلا يظنون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, wa ƙalu suna cewa, ai, allazina ya taki zuna alihatuhum, a hawa'ahum, wa hum yankiruna al-ba'asa, wanda suka riƙe wani Allah ba Allah ba a matsayin shi ne Allahnsu saboda son zuciya suna yin musu da tashin alƙiyama a cikin inkarinsu ga shari'a allati kullifo biha wacce aka ɗora musu aka ce su suna cewa mahiya ai ma'ana mal hayatu babu wata rayuwa illa hayatu na duniya face wannan rayuwa ta mu ta duniya kawai na mutuwa na haya wasu su mutu a haifi wasu shi kenan kawai zancen a tashi ma ku manzanni ƙarya kuke kawai wai suna faɗawa ainihin manzo fa suke faɗawa gaba da gaba ya mutu ba'an abin ya mutu ba'adun wai haya ba'adun bi an yuladu wani sashi ya mutu wani sashi an haife shi suka ce wa ma yuhlikuna illa dahar ai ma'ana mururun zaman yau da gobe kenan ita ce kawai za ta kare mu amma zancen a mutuwa kan sun yarda tunda sun ga ana mutuwa ko amma fa ba su yadda za a tashi ba saboda ba su taba gani wani ya tashi ba wa ma lahum bi zalika min ilm wannan maganganun da suke fa ba su fada ilimi akai babu tabbaci ba su sami yaqini daga gun wani an fada musu hakan bane inhum illa yazunnuna wallahi ba komai bane face zato suke yi shi yasa Allah yace wa iza tutla alaihi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم mm.
ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Allahu akbar to waye mai wa'azi ne yazo ya ne maka wa'azi sai wanda ya- ake wa wa'azin sai ya ce ba zai yi imani ba sai ka zo masa da ubanninsa wanda suka mutu sannan ya musu tambaya abinda suka je abinda ake faɗi ko manzannin nan da suke cewa su manzanni ne suke faɗi shin wane da kaje kaga haka wai sannan idan ya ce e lalle haka ne ku bi- ku biyayya sannan wai za su yi imani kuma fa ƙarya suke da a ce a ƙaddara zai tashi ɗin da a ce a ƙaddara zai tashi ya kuma tashin kuma a ba su dama su tambaye shi ya faɗa musu wallahi ca za su yi rufa'i da aka musu ba sun yi wa annabi isa haka ba ai wani darasi mun faɗa sai da suka duba wani kabari tsohon kabari ne wata ruwaya an ce kabarin tarihi su ma suka samu kusan tun lokacin annabi ibrahim ne ko kuma lokacin ma annabi nuhu sai suka ce ka tayar mana da kabarin nan tun da kai muna kallon kana da alamar allantaka ta Allah to amma ka ce kai ba Allah bane kai manzon Allah ne to in kai manzon Allah ne ka tayar mana da wanda yake cikin kabarin nan haka suka faɗa masa yace to da sharadi idan na tada idan ya tashi da izinin ubangiji na yayi magana ko kaje za ku yi imani suka ce za su yi ya je ya tsaya gindin kabarin ya daga hannu ya ce ya kai ma'abocin wannan kabari ka tashi da izinin Allah aida suna da hankali tunda ya ce ya tashi da izinin Allah to ya kamata su gane shi manzan Allah ne kawai suka ga ƙasa tana bunkudowa kamar gyada tana bunku in an shuka ta sai ga mutum ya tashi kansa yayi butu-butu yana karkade ƙasa a kansa kuma abin mamaki gashinsa fari fat kuma wallahi lokacin da ya mutu wallahi ba a furfura ai furfura daga baya aka fara yanzu gashi sai kaga yaro dan shekara biyar yana furfura ko alamar ƙarshen duniya ne wallahi wai kuma a hakan wani ya bude ya zame gindi ya zauna yana ta zalunci baya ma tunanin Allah ya tambaye shi yace bawon Allah ya ce shekarar ka nawa anan na mance yawan shekarun ya faɗi shekara dubu da wani abu ne ya ce ah da ya ji yawan shekarun sai ce to abin mamaki kuma lokacin da ka mutun nan ba a furfura yanzu na ga gashin kanka ya yi fari sai ya ce wallahi lokacin da ka ce in tashi da izinin Allah na yi tsammanin tashin alkiyama ne mala'ika ne yake kira shi yasa saboda tsoron wannan yinin kaga kaina ya yi fari yau mai ja'alin walidana menene shi ban ko? ranar da ƙananan yara za su tashi yaro ya zo duniya bai zo duniya ba da zarar halittarsa ta cika wallahi zai tashi kansa ya yi furfura saboda bala'in ranar alkiyama don ka gane wunin ba shi da daɗi wuni ne wadda kowa zai sha wahala ya yi masa tambayoyi duka a gabansu kuma abin mamaki shi wannan bawan allah mumini ne dan ya bashi labari yace lokacin da mala'ikan mutuwa yazo zai daure na Allah ya bashi umarnin yace ya tausaya mun yace sai naga ya dauko wani ruwa wannan ruwan da ya dauko sai ya dusa mun a ma- a baki na har zuwa makogaro na yace yanzu da kace in tashi da izinin Allah dinnan hedan ji dandanan dacin a wuya na yace wannan duka dan ya fitar da ni radadin mutuwa ne kuma a hakan ubangiji na ya ce ya tausaya mu da Allah Allah zai ce a tausaya wa kafiri kun ga mumini ne Allah kai mana muwafaka saboda haka amma ba su yi imani ba ƙarshe ba kashe shi suka yi ba ko kuma so suka yi su kashe shi Allah ya tseratar da shi to Allah ya ce ba su da ilimi akan wannan kuma hasali wa iza tutila alaihim ayatuna in an karanta musu ayoyin mu bayyanannu wacce take nuni ala qudratina alal ba'si wacce take a fili gashi wadihatin sai ma kana hujjatu dalilinsu baya kasancewa illa an qalu utuna eh illa an qalu utuna bi abaina sai su ce ku zo mana da iyayenmu a haya an araye in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke akan cewa za a tayar da kiyama Allah ya ce ka gaya musu kulil abin nan Walillahu yuhyikum thumma yumiitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce walillahu yuhyikum ka ce da su Allah ne ke raya ku hina kuntum nudufa ma'ana nudufata Allah ne ya raya ku ko yake raya ku lokacin da kuke digon mani summa yumitukum sannan kuma ya kashe ku summa yajma'ukum kuma sannan ya hada ku ahaya'an rayayyu ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar alqiyama shine can da Allah ya ce jama'ana kuma wal awwalina ko zamu hada ku da na farko da na ƙarshe larai ba fihi babu ainihin me wallahi babu shakka kan wannan yinin zai zo yana nan tafe ya zo ma a gun Allah tunda Allah can wani goya gaya mana yace wala qad ji'tu munafurada ko kun eh kama kalakanakum awwala marratin kun zo mana dai dai kun ga aiki amur bata tashi ba amma sai Allah ya kawo sigar da an riga an zo saboda abin iyayye ne wallahi saboda abin iyayye ne walakin na aka sarar nasu la alamuna sai dai mafiya yawan mutane ne masu irin wannan zance na musu akan tashin alkiyama su ne ba su san haka ba sai Allah ya ce walillahi mulku samawati ولله ملك السماوات والأرض mm.
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mallakar sammai da ƙasai faga baki ɗaya nasa ne wa yau mata ƙomo sa'atu kuma ranar da alƙiyama za ta tsayo yau ma izin a wannan lokaci ya kasurul mubudiluna wallahi kafirai za su yi asarar da ba su taɓa ganin irinta ba ai ya zaharu kusuranihim asarar su za ta bayyana a fili bi an yasiru ilan nari dan za su ga makoma zuwa wuta ne kware kwata tunda daman Allah ya gaya mana wa burrizatil jahimu liman yara ko za mu bijirto da wuta ga mai gani duka ya ganta wallahi da ɗan wuta da ɗan aljanna wallahi za a kusanto da wuta su ganta don kowa yana farfajiyar kiyama kowa su ya ganta illa kawai shi ɗan aljanna sai a buɗe masa gidan aljanna ce ka kuri da nan za ka shiga amma yanzu ga gidanka sai a buɗe masa aljanna sannan he ya dogon numfashi Eh, eh, saboda masifar da ya gani wallahi shi kuma wancan sai a yi masa dankwalele daman saboda shi aka matso da wutar ya ganta sai a buɗe gidan aljanna sai a ce kaga danan ne gidanka to amma tunda baka yi aikin Allah ba yanzu wannan ce makomarka to anan ne ya zaharu khusranihim bi an yasiru ila nari wallahi za su ga asara kware kwatan a fili za su ga makomar wuta ce kawai shi ne Allah ya ce wata ra kullu ummatin وترى كل أمة جاثية na'am كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wata ra kullu ummatin ayyuhul mukaɗibu kenan za ka ga kowace al'umma ma'ana ma'abociyar addini irin addinin da take ta zo jasuyatan alar ruk- abinan rukabi wallahi suna kan gwiwoyi a durƙushe au mujita mi'atun ko kuma sun taru kiriga kiriga kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin aikinta wa yuqalu lahum al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna za a ce musu yau za a saka muku da abin da kuka kasance kuna aiwatarwa ga sakamakon a fili kuna kallon sa shine a lokacin dan adam zai nadamar da bai taba yin irin ta ba yayi kukan da bai taba yin irin sa ba hawayen ya kare inda jini ya kare inda diwa ta kare komai na ruwa na jikinsa wallahi sai ya kare wallahi Allah bai saurare shi ba zai kai hanzari gun Allah Allah ce a ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasib ka karanta littafin ka ya ishe ka kai wa kanka hisabi amma kun san wato anan baya kaɗan mun karanta Allah ya faɗa mana sifa na mu'mini nan duniya ma suna da nutsuwa ko to a gaban Allah ma haka suke da nutsuwa mu'mini wallahi ina karanta wani hadisi sai da na tsaya ne dariya mu'mini ne sai aka ɗauki littafinsa na aiki daman yana halinsa aka ce buɗe ka karanta ka je ka yi wa kanka hisabi yana karantawa yana karantawa sai da ya gama karantawa ya ce Allah na gama karantawa ya ce mai ka gani ya ce ni dan wuta ne kawai Allah ya rufe masa sirrin bai shina ba ashe duk abin da yake na kurakure Allah ya yafe masa wannan istighfarin da muke ta yi wannan tasbihin da muke ta yi wannan hailalar da muke ta yi ashe duka Allah ya yafe masa bai sani ba amma a littafin babu ba a yi kansulin ba sai ya ce Allah ni dan wuta ne kawai ce to yanzu wuta zaka tafi ce wuta zan tafi kawai kun ga alamar mumini kenan shi ya yarda da hukuncin Allah ya yarda abin da ya karanta ya gani kawai wuta zai tafi sai Allah ya ce to ai baka sani ba na yafe maka ne ai da kaza da kaza duka na yafe maka saboda haka yanzu rahama ta zaka shiga daga kanka ka duba ga wani gida nan sai ya ce masa ka shiga wancan gida amma kun ga kafiri fa sai Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanudun ko ga littafin nasa ne sannan nan yazo yana karantawa yana ce mali hadal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha kun ga tun daga nan zai fara jayayya ko sai waye ga sai ya ce Allah to ni wannan mala'ikun fa nan gu kaza kan mani ni kan ban san da wani aikin ba sharri suka ma wai a Allah zai faɗa wa wannan wallahi duk abin da Allah zai kama mu da shi na hujja na dalilai Allah ya game mana shi kowannen mu yanzu in baka sani ba wallahi ka shina in ka je zaka yi wata barna ka shina akwai bidiyo kamera a goshinka tana daukan duk abin da zaka yi sannan hotonka kuma tunda kai a jikinka take kuma ya gagare ta duk abin da zaka yi tana dauka sannan hotonka kai tunda a jikinka take da Allah zai gagare ta to sai yayi wannan butulcin ya gama sai Allah ce to ku fitar masa da ainihin bidiyo ya gani sai a fitar ya ganshi kuma a fili duk abin da duk abin da i gani din nan a takarda to sai ya ga gashi a fili sai kuma ya sunkui da kai yana neman afuwa Allah ce a wuta ce yau makoma kawai al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna yau za a saka muku da abin da kuka kasance kuna ainihin aiwatarwa Allah ya ce haza kitabuna ayan diku kitabuna yantiqu alaykum bil haqq na'am inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun Allah ya ce wannan littafin mu ne ai ma'ana diwanul hafaza littafi ne na rubutun ayyuka yantiqu alaykum bil haqq yana magana akan ku ne da gaskiya babu ainihin shirbici a ciki babu hazalin a cikin sa bi isbati ma fa'altum abinda yake cikin sa tabbacin abinda kuka aiwatar ne fi duniya a duniya inna kunna nastansiku ai ma'ana nusbitu fihi wa nahfiz mun tabbatar mun kiyaye ma kuntum ta'amaluna abinda kuka kasance kuna aiwatarwa Allah ya ce fa amal ladina amanu fa'ammal ladina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi mm.
dhalika huwal fawzul mubin Allahu akbar daman can ai Allah ya gaya mana yace wa nadul mawazin alqisd li yawm alqiyamati ko fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana misqala habatin min kardalin Allah yace ataina biha zamu zo da shi kuma sai yace wa kafa bina hasibina ku duba yadda Allah yayi magana da usulubi na azuma a gurin yace mu mun isa masu lissafi ah to ka duba yawan bayi tun daga farko har zuwa ƙarshen mu ma'ana wanda za su zo a ƙarshe kenan ka duba aljanu amma duka Allah kamar yadda hadisi ya tabbatar da gwargwadon safiya zuwa sha biyu ya gama aiki ba kai ba ofis ɗinka ɗan aikin mutum biyu uku sai kawo ni ka kwana kana ta yi saboda ha'inci umar ɗan kaɗabi wallahi a ofis ɗinsa baya barin aikin yau ya kai gobe duk abin da ike ofis ɗinsa ma'ana ya zo gabansa to yau ake ƙoƙarin a haɗa shi saboda goben ba a san me za ta zo da shi ba ya ce wannan da suka yi imani suka aikata aiki na kwarai fayi da kiluhum rabbuhum fi rahmatihi Allah zai shigar da su cikin aljanna wannan Allah ya ce zalikal fawzul mubin kaso ne wanda yake mafi girma mafi ainihin gwabi mafi daraja ai ma'ana bayyinun zahir Allah ya ce wa ammal ladina kafaru ne ko وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم Mm.
فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Allahu akbar Allah ya ce wannan da suka kafirta fa yuqalu lahum za a ce musu afalam takun ayati tutula alaikum lokacin da suke hargowa cikin wuta sai a ce mala'ika sai ya ce musu ni ba ku kasance ana karanta muku ayoyin Allah bane fasakabartum kuka yi girman kai ai ma'ana takabbartum wa kuntum qauman mujrimina kuka zama yan kama kariya kawai sai abin da kuke so bi fi'ilikum da ayyukanku alma'asi na sako wata sakabiru kuka yi girman kai kuka ƙi yin abin da ainihin me ya kamata an takaza u shari'ata rabbikum maimakon ku kaskantar da kai ga shari'ar ubangijinku sai kuka ƙi fa yaji tanibuna sai kuka nesance ta balahi su ce madalla haka ne kun san a kiyama ba a musu shi mujrimi yana tsammanin in ya mika wuya to za a yi masa sassauci a bai san alahira babu wannan ba nan ne jami'in tsaron kaɗan ba shi haɗin kai to ba zai baka wahala sosai ba ko ya man kai taurin kai kuma daga baya gano laifin kai tabbatar kuma ka ci ubanka shi yasa masu hikima in suka gane abin da za su fuskanta na wahala ya fito su faɗi gaskiya in yaso duk hukuncin da za a yi musu ma a yi musu su dai sun ɗan kiyaye fatar su to lahira babu wani duk miƙa wuyan da za ka yi wallahi mai binkicen haka nan zai ɗanɗana maka azaba saboda kai daman ya tabbata a gunsa kai mai laifi ne ga shaidu ga shaidu a gabansa na takardu saboda haka Allah maɗaukake yake gaya mana wa kuntum qauman mujrimina ba ku kaskantar da kai ga shari'ar Allah ba kuka nesance ta suka ce haka ne law kunna na sama wa auna aqil ma kunna fi ashabus sa'ir sai su fara kuma irin wannan nadama ai da mun kasance muna da hankali masu ji ne mu ba kurame bane da ba mu shiga cikin wannan wuta mai horuwa ba kama huwa fi suratul mulk Allah maɗaukaki ya gaya mana ya ce wa iza ƙila ƙarshe ke وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة na'am إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Allahu akbar sai kiyama kuma za su tabbatar fa wallahi sai kiyama za su tabbatar dan Allah ya gaya mana yadda yake ba mu labari cikin suratul kahfi ko wama azunnu sa'ata qa'imatan wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha sai kuma gashi mun qaliban ya shigo yana haka ka ai kaga mutun yana haka to aiki ya baci ya bar lambu mai kyau yana fariya yana kafirci yana faɗin abin da ya ga dama an masa wa'azi bai ɗauka ba washe gari ya zo ya same shi baƙiƙirin kamar dajin da aka kone kuma babu ruwa kuma walan ya saɗi a an ya ɗali bahu wallahi ba zai iya nemo ruwan ba to shi ne Allah yake gan wai iza ƙila idan aka gaya mu wai iza ƙila lakum ai ayyuhal kufaru kenan inna wa'adallahi haqqun ya'ani bil ba'as kenan tashin alkiyama gaskiya ne wa sa'atu ita sa'ar alkiyama la raiba fiha babu shakka cikin ta qultum ma nadari masa ai abinda kuke fada wa manzanni shine cewa wai me- wai menene ma tashin alkiyaman ne mecece tashin alkiyama haka suke fada wa manzanni wallahi inna zannu illa zanna ai ma'ana abinda suke nufi in na hannu illa zanna abin nan illa na zunnu zanna shi ne asalin magana ɗin mu ba mu da wani zato guda ɗaya kawai nan face zaton mu ɗin nan na cewa ƙiyamar ba za ta tsayi ba wa ma na hannu bi musaiki ne na kuma ba mu da tabbaci akan wannan annaha atiyatun wai cewa za ta zo a wannan kawai ƙarya ne Allah ya ce wala ya za abin nan wala ya zalul ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum sa'atu bagatatan aw ya'tiyahum azabu yawmin azimi wallahi su kafirai haka ba za su gushe ba cikin kokonto da shakka akan sa'ar alkiyama har sai ta zo musu bagatatan ba zato ba tsammani sannan kuma su yi nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba saboda yanayin lokaci malam hebo ba ma karasa sura don akwai ayoyi da ɗayan yawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ya albarkaci wannan gari namu Allah ya albarkaci zuriyar da take cikinsa shugabanninta Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah jaha da ƙasarmu Allah ka albarkace ta kai jagorancin hannayen shugabanninta zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka halin kunci da bayinka suke ciki Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah wanda ka jarrabe shi da rashin lafiya Allah ka cika masa ladan jarraba Allah ka cika masa ladan jarraba Allah muna roƙonka ya Allah albarkar abin da muka karanta Allah muna tawassuli da shi ya Allah da azumin mu da salloli da muke wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na sharri Allah ya kare mu Allah ka albarkaci wannan gari namu Allah muna roƙonka in ƙarshen rayuwa ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah muna roƙonka ya Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah Allah ka biya masa ya Allah Allah ka ji tausayin mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك سميع الدعاء اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Okay. kana cikin